الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر إلا الله والفتنة أكبر من الفتح ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وأولئك وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به هو المسجد الحرام وإخراج آله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزال يقاتلونكم حتى يرسوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهبل والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله من gode wa Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya kaddari a mu a wannan zawiya mai albarka yau muna goma ko goma ga watan april 2022 wadda ya daidai da tara ga watan ramadan miladiya a hijiriya ta sayyidina rasulullahi sallallahu daga makka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda za mu ɗaura karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara daga daidai faɗin allah يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تنبينك يسألونك سنة تنبينك عن الشهر الحرام أكن وتامع الحرمة منين تنبين قتال فيه menene hukuncin yin yaƙi a cikin wannan wata ɗin to shine Allah ya ce kun kitabu fi kabir gaya musu yin yaƙi a wata mai alfarma babban zunubi ne babban kaba'ira yin yaƙi a cikin wata mai alfarma maulan mushir ibrahim kaula radiyallahu anhu a sharha na wannan aya yace sababun zulu hadhihi aya dalili na saukowan wannan aya arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwala sarayahu shugaba alaihi salatu wassalam ya tura farkon sariyarsa da musulunci dama muna da saraya muna da gazawat abinda ake cewa gazawat plural ne na gazwa gazwa yaƙi ne wadda aka yi tsakanin musulmai da kafirai amma har da annabi muhammadu ya shi da kansa alaihissalatu wassalam ya halarci yaƙi to ana kiransa gazwa jam'in su gazawat to amma su wa'annan wa'inda annabi da kansa ya halarta 27 ne zuwa da takwas wanda da kansa ya halarci ya kai su ne irin su badar uhud hunain da makamantansu su 20 da wajen takwas akwai kuma saraya plural ɗinsa sariya a singulansa sariya jam'in su saraya su kuma annabi yana tura sahabbai ne ya naɗa musu komanda wanda zai ja ainihin rundunan yaƙi a je a yaƙi da kafirai in dalili ya kama na dole dama abin da ya sa ake yin yaƙi kafirai ne suna zaune da musulmai su basu su yi addini su a su bar su zauna a su practicing religion ɗinsu su ce ba zai yiwu ba sam sai sun bar gari irin wa'annan abubuwan ayi ayi a daidaita in ya gagara to sai annabi ya ce to aje a yaƙe su kawai shi yasa dukkan yaƙoƙin da ba yaƙi ɗaya wadda haka kawai ba wani dalili akan shi shi yasa kenan ma in ka ce bai yaƙi ba ba kai ƙarya ba suna abin da ya kare kai ne dukkan yaƙoƙi da ya ce ya sa shi Ibrahim Kaula jalla anhu a cikin diwani yake cewa ne annan nabiyyal hashimi dara ma gaza bale sadda udwanan wa radda balala maganan ke ya yace ne annan nabiyyal hashimi ka sani annabin nan dan banu hashim addara ma gaza tsawon zamani bai taɓa yin yaƙi ba ka san magana ta girma ko shehu ya ce to wani zai ce to ina uhudu ina badar ina hunainu ina lahazab sai ce bale kwarai da gaske an yi su amma radda uduwa nan ya juyar da zalunci ne da aka tatan musu ya mayar da wato reaction ne daga ba shi ya lakato abun ba wannan dai shi ne kamawa take shi yaki ba wai kawai don ana so kawai a zubta jini ko da abu subhanallah kamawa take dole a fushin musulmai dole su ci saboda haka dai su saraya sun kai wani kaulin an ce arba'in da wani abu sun haura arba'in wani kaulin kan ya ce wajen saba'in ne kamar yadda sai yusuf na bahani radiyallahu anhu ya kawo a littafinsa cewa wa sarayahu nahwa saba'ina kanat kana fiha min jundihi al-umara saraya ya koka da annabi ya tura bataliya na sojoji suka kai hari ya kai wajen saba'in to yana daga ciki wannan sariyan da za mu karanta dalilin saukan wannan aya wadda shehu mushi ibrahim yake mana bayanin shaha a cikin wannan littafi na siriya da tafsir sabon nuzul hadhihi al-ayat arsala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwala sarayahu wa alaiha abdullah ibn jahsh ya tura rundunar yaki tare da shugabansu wanda ya naɗa musu shine kwamandan wannan yaƙi Abdullahi bin Jahashin. Shi Abdullahi bin Jahashin wato ɗan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana abokanin wasa ne. Kuma ɗan uwan matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sai da Zainab bin Jahashin. Zainabu biyu annabi ya aura sun zauna tare kuma to Zainab bintu Jashin yar uwar Abdullah bin Jashin ne shi Abdullah bin Jashin din nan ba ka kai annabi ya nada shi ba ya zama komanda jarumin gaskire duk wanda ya karanta yakin Uhud ya ga irin jarumtansa da rashin tsoro da Allah ya masa lokacin da kafirai suka ritsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai abin da akai har shugaba abu dai bai yi ba har aka karya masa haure aka fasa masa goshi jini yana zuba ibn muljam ya jefo wannan abin da ya jefo wai da nufin ya kashe ma'aiki mus'ab ibn umair al-muqri ya tsalle shi ga tsakanin annabi da makamin makamin ya doke shi ya kashe shi lokacin da suka ritsa annabi har ya fadi abdullahi bin jahsh din shi ya kifo akan manzon Allah da suka fara jan kibiyoyi suna sakewa sanda aka masa kibiya ya kai 60 a bayansa amma bai tashi ya ce duk abin da zai same shi ya samu annabi ya same shi ya kan to shi ne aka sa komanda a wannan yaki ma'ahu tsamani tsamaniyatun tare da shi akwai sojoji takwas faƙatalul mushrikina suka je suka yaƙi wayannan arna wa qatalu ibn al-haramaini ya ibn al-hadrami suka samu nasaran kashe wani kafiri mai suna ibn al-hadrami akhiru yawmin min jumada al-akhir a ƙarshen yini na watan jumada al-akhir jumada thani kenan waltabasa alaihim bi rajab abun sai ya rikice musu su a kirgensu 29 ne, talatin ne, wata ta yi ta cika kenan. To, su kuma wa'incan ɓangaren arna su a lissafinsu yau ɗaya ga wata ne, Rajab, kuma Rajab an haramta yin yaƙi a cikinta. To, da suka aka yi yaƙin sai suka arna suka rika aibata sabon manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam shi ne fa'ayyarahumul kufaru bistihlalihi sai kafirai suka aibata wa'annan sahabbai na manzon Allah sallallahu mayaka da cewa sun halatta yaƙi a cikin watan Rajab kenan sun yaƙi abinda kuma addini bai yarda da shi ba tun ma kafin zuwa manzon Allah sallallahu ba a yi yaƙi a watan Rajab ba Rajab ba dai kare ba ko watanni hudu ne dama watanni masu alfarma akwai zulqa'ida zul'aj muharram su a jere suke wannan duka watanni ne masu alfarma sai kuma in ka tsallake bayan muharram kaga a a ce safar rabiul awwal rabiul thani jumada jumada ula jumada thani sai rajab to rajab an yi raba shekara ke har rabin shekara wata shida to shi ma wata ne mai alfarma wayannan hudun ba a yaki a cikin su bangaren kafuran ma haka su ma sun gaji haka tun a baya su kasan suna ƙarya suna cewa su jikokin annabi Ibrahim ne har mushrikan Makka to su ma wai suna girmama wannan alfarma na shi annabi Ibrahim wannan suna girmama to shine suka fara aibata sabon manzon Allah da suke wannan arsalan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla badr bisharaini annabi ya tura sojoji kafin a yakin badar da wata biyu tamaniyatun min ashabihi mutum takwas daga sahabbansa ya tura wa kataba li amirihim abdullahi bin jashi sai rubutuwa jagoran wannan runduna ta yaki mai suna abdullahi bin jashi kitaban ya rubuta masa masa wasiƙa wa katamahu sai yimke wasiƙa ya yimke ta mana ya kaman a yanzu idan mun yi wasiƙa ba ana tablet nata ba ba a so a buɗe ta kenan ba a so a game yake ki aka annabi ya yimke ta wa kataba lahu kitaban akhar ya sake rubuta masa wata takarda ta daban ya qulu lahu yake ce masa sir bismillah ka tafi da sunan Allah ala barakatillah a bisa albarkar ubangiji wala tafta'il wala taftah hadha alkitab kar ka yadda ka buɗe littafi wannan wasiƙa da rubuta mana farko illa ba'da an tasira yawmaini sai kai tafiya na tsawon kwana biyu fa idza sirta idan kai tafiya na kwana biyu nan yawmaini na kwana biyun nan fattahi kitaba sai ka bude wannan wasiƙa tawa wala tukri ahadan alal masir ma cikin mutane da na daka da su takwas kai na taran nan karka forcing wani karka tilasta wa wani wai sai ya tafi da kai ma sai ya tafi tare da kai man ahabba safara duk wanda ya so yin tafiya da kai ma aka tare da kai falyasir falyusafir to ya tafi tare da kai wa man ahabba rujua wanda kuma ya so zai koma ya dawo madina falyarja ya dawo in ya ga dama falamma sara yaumaini yayin da ya tafiya na tsawon kwana biyu din fataha alkitaba sai ya bude wannan littafi fa wajada fihi sai ya samu a cikin littafin abin da manzo Allah ya rubuta bismillah sir kai tafiya na wannan yaki da ta tura ka da sunan Allah ala barakatillahi bisa albarkar ubangiji hatta ta tati batma nahl nakhla har sai ka je wani wadi da ake kira batu nakhla mahallun baina ta'if wa makka wani gule wanda yake tsakanin ta'ifa da garin makka ya fi kusa da makka akan madina mana fa idza laqita ayra quraishin idan ka haɗu da ayari na quraishawa ɗauke da kaya da suka saro saboda ramuwa ne aka je yi sun tare waɗansu musulmai ne suka yi musu abin da suka yi suka kashe na kashewa to shine annabi ya ji labari ya tura sojojin da su je su tare su ai ramuwa shine maganar da nake gaya ma ɗazu shi Ibrahim yake cewa bale sadda udwanan wa radda dalala eh lalle akwai su yaƙoƙin da kake tunani din bayan mun kore yin yaƙin sa ai duk yaƙin da yayi wato ya juyar da zalunci ne kawai ba wai a'a haka kawai ana zaune ne sai a je a farma wasu ba subhanallah bai taba ba alaihi salatu wassalam fala allaka tatina minhum bi khair wataƙila in ka je sai ka zo mana da alkhairi daga gare su fasaru sai suka tafi ila an wasalu ila batni nakhla har suka isa wannan gu da ake kira batni nakhla akhiru yawmin min jumadil akhirah sun isa wannan daidai gurin da za su kafsa yakin yini na ƙarshe a jumada akhir kabla rajab kafin rajab rajab ta yi tolin kenan wa huwa shaharu muharram wa huwa shaharun shaharu muharramun fihi alqital rajab wata ne da aka haramta yin yaki a cikin sa lamma ra'awul kuffar yayin da wa'annan kafirai suka gansu qala lahum abdullahi bin jahsh sai Abdullahi bin Jashin kwamandan kenan ya ce wa abokanin tafiyansa ahli ku ra'as ahadiku ahadin minkum ku aske kan ɗaya daga cikin ku fa halaku ra'as ahadihim sai suka yi wa ɗayan su aski walamma ra'ahu yayin da suka ganshi mahalukun ra'asi an yi masa aski kansa kenan shi ɗaya daga cikin wannan runduna ta ma'aiki qalu haula'i qaumun ja'u lil umrati faqat har nan sai suka da wayannan kawai mutane ne da suka zo yin umra kawai to san an biyo fansa bane fa aminu sai suka aminta cewa ba abin da za a yi musu fanqadda alaihim sahabatu sai sahabbai suka auka musu farama waqidun amr ibn al-abrad akwai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna waqid sai ya jefi ma'ana harbi wani kafuri da ake kira Amr ibn al-Hadrami fa waqa'a mayitan har bi ɗayan nan kawai sai fadi sai ya mutu wa huwa awwalu qatil min al-mushrikeen a tarihin musulunci wannan Amr ibn al-Hadrami shine farkon wanda aka kashe a yaki a musulunci wata rana ko da za a yi exams a tambaye ku a arna da annabi ya yaka ko ya tura a yaki wani arne ne aka fara kashewa a musulunci tarihin musulunci amr ibn al-hadrami sunansa wanda layin ita kuma ko muna tafiya haka zan iya tambayar mutum yan zawiya ma'ana shi yasa irin wannan ajiye shi ake a can kwakwalwa na inda ake ajiye su fatiya su tayya wurin da ba a manta wajen nan mai can ya kamata ajiye irin wannan kafirin da aka fara kashewa a tarihin musulunci a yakin musulunci amr ibn al-hadrami وهو أول قتيل من المشركين وهذا أول قاتل في سبيل الله shi kuma waƙidu sahabin manzo Allah kenan sallam shine wato waqid ibn Abdullah Tamimi shi kuma shine farkon wanda ya fara kashe arne a wurin yaki to shi ma dai sai a rike sunan waqid ibn Abdullah Tamimi sunansa فوقع ميتا وهو أول قتيل من المشركين وهذا أول قاتل في سبيل الله وفر نوفل أقول أرني من هنا نوفل أتكين سو وين كان أرنا سيف فلفل هذا شيء غير بسابين شبا وأسروا عثمان بن عبد الله سيسوك ريبتي عثمان بن عبد الله أنت ريبتك أكا كما شاء الله فرسنا ياكي تبكيش Uthman ibn Abdullah wal Hakam ibn Kaitan aka kuma kama Hakam ibn Kaitan a matsayin fursunan yaƙi shi ma wa ganimu ba'iraini suka ribaci raƙuma guda biyu kasiran min almayni da kuma kayan abinci laftu laftun kayan abinci mai yawa fatau bihi ila ila al-madinati sai suka taho da wannan kaya da suka ribato na ganima zuwa madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ayyara kuffaru quraish ar-rasul sallallahu alaihi wasallam arnan quraishawan makka sai suka aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu lahu suka ce masa tuqatilu fi ardil arami wa fil ashhuril hurum yanzu Muhammadu ya ƙi kai a wata mai alfarma da kuma gari mai alfarma makka ka zan ba a yaƙi a makka an san daga ko ko wanda ya kashe ubanka ne ka da shi a cikin territory na makka bayan da ka iya da shi wanda ya kashe ubanka ne karshe ko to in ka haɗu da shi a cikin territory na makka harami ba yadda ka iya da shi sai dai ka yi hakuri sai ya fita daga makka in ma za ka kama shi ka kama shi sai ka yi ta monitoring nashi har sai in ya fita amma muddin yana ciki man da karau kana amina haka Allah ya ce duk wanda ya shiga wurin ya aminta duniya da lahira a duniya ba mai kama shi ko ya kashe ubanka ne in kuma kai aikin mai kyau na aikin haji ne ka aminta daga shiga wuta to sai suka ce annabi ya halatta wato ya halatta haram a'udhu billahi ma'ana ya yaki a cikin haramin makka ya kuma yaki a cikin wata mai alfarma wa saru yu'ayyiruna almuslimin sai suka zama suna aibata musulmai alladina alladina bi makkata wayanda suka rage a makka wanda ba su da ikon hijira din nan bayan manzo Allah ya bar makka ya koma madina suna ce masa rasulukum hada annabinku din nan ayyuha subatu ya ku wayanda suka bar addinin kakanninsu kaza ga suke gaya musu wai addini ka ai babu kaman addinin da suke yi da na bautar dodo amma mutum ya zo ya ta cewa dodannin su ya tsofaffi wato masu bautar dodo wai mahaukata ne kaza kaza yana aibata dodannin su wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sara yastahillu al-ashr hurum ya kasance shi annabinku ku yana halarta watanni masu alfarma wa haramallahi yana halarta yin yaƙi a haramin Allah makka kenan tabaraka wa ta'ala fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma amartuhum bil qital fil ashhur al hurum ne ban umurce su su yaƙi a cikin wata mai alfarma ba ban umurce su fa nazalat hadhihi al aya sai wannan aya ta sauko yas'alunaka 'an ash-shahr al harami suna tambayar ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 'an ash-shahr al harami akan lamarin wata mai alfarma al-mu'arrami kenan wadda aka haramta yaki a cikin ta kitalin fihi ma'ana yin yaki a cikin ta wannan badr ishtimal ake kiran sa kaidan harshen nahau kitalin fi badal ishtimal badal kala kala ne to akwai badal ishtimal shine anan ul kitalu fi kabir ga musu ya rasulullah yaki a wata mai alfarma babban zunubi ne ai azimun babban zunubi ne To, a daidai wannan gaba, idan ba a manta ba a wannan gari na mai albarka na taɓa ƙalubalantar waɗansu mutane da cewa idan suka kawo tafsirin da malaminsu ya yi na Hausa ko na larabci cewa ya fassara ayar nan daidai na rantsi da Allah zai shiga harkarsu. Na sha faɗi. kaga inda na tsayan nan to magana ta kare sabuwa fil za a shiga an gama da wannan labari abun mamaki in ka ɗauko tarjama da ake yawo da shi ake kyautar da shi sadaka a saudiya wadda na ji har inda ake buga shi har cikin wurin billahi da matba'a ta malfahat har gurin na shiga sun bani kyautansu na zo da su tsaraba to ka duba min fassara wallahi tallahi kaga kwaban da yayi anan a wannan aya in dai ka san ilimi amma ba inda zaka gane alhamdulillah wayannan shehunan namu duk iya yin mutum sai dai sai musu yan bid'a a har ma babban suna ma ke ba su mushrikai mushrikin ma original ba photocopy ba ko photostat ba abin da dai ba a faɗi ka san mutum yana da yanci ya faɗi abin da yake so a yi wai sunan wani shiri a gidan rediyo wai filin faɗi sonka to shi ne amma ba ka taɓa jin sun ce sun kama shehunanmu da barnar larabci ba sai mu rubuta littafi su ce wannan bai yi ba ba a taba ba ko bara a taba ba bara a taba ba ga ni dan nidin nan na ɗau littafin malamin su na ga larabcin da babu shi a larabci na shi ne a littafin ina da shi har gobe kuma ina da shi inda duka wadda suka san nahau nake magana da su zan tambayi ka ka taba shi tun da kake a duniya fi'ili mazi a yi masa nunun raf'i to sai shi yayi yana nan a littafin da yayi fi'ili mazi ne aka masa nunun raf'i da ka san menene larabci ka san wannan kwabar to nan za ka gane me nake nufi to nan gum inda malam din ya daba ya nuna ba malami bane Maulana Sheikh Faris Usman Bauchi in ka ji yayi magana billahi ladi ka bi ka bi a hankali sai duk ko za ka iya aikata haka ne yace babu malami a cikin su to in wannan mai tafsirin nan dai bai zama malami ga zuwa malami shi sa tafsirin da aka rubuta shi da aka kai wa ɗaya daga cikin shayananmu malam muntaka komas zaria da aka yi ta shehune suka yi ta magana kan tafsiri na hausan nan wai bai kyau ba a gyara ba abun fa ba yadda suka gan shi haka yake ba su laraba ba san larabci ba san hausa ba ya je ya yi fassara ya kai musu ina za su gane malamai suka tashi suka yi ta magana akan wannan tafsiri sai ka ce to yanzu abinda za a yi a nemi wasu a nemi malamai masana luka na larabci sun san kuma harshen hausa su dan goyin suru na tafsirin sai a yi gyare-gyare sai aka yi aka ce to a bawa malamin ta kafa mati na zaria ya duba shi saboda an yadda ya san arabiya an yadda ya san harshen hausa sai a yi gyare-gyaren da ya kamata a yi da aka yi masa ya sati wajen uku a wurinsa ya biye biye ce to shi ya rasa me zai gyara me zai bari ya ce wallahi ya rasa me zai gyara me zai bari haka ne musu da abu sai ce gaskiya wannan abun kawai kawai a bar shi kawai saboda bai san me zai gyara a cikin duk kabarna ne kawai ya ce a sabon neri abokanen wuta haka yake fassarawa ba ɗauko tafsirin ka gani to a nan da ya zo nan gum sai ya yi dogon mubtada babu kabar ya je rasa inda zai kwana wallahi wallahi dogon mubtada fa ka san da ka san me nake nufi akwai mubtada da kabar abinda aka fara da shi da kuma mubtada da kabar shi ne ake fara a nahawu in ka ɗauko wani littafi da ake cewa annahul wadih farkon littafin almubtada da kabar ne albustanu jamilu ko ba ka bane qawaidin yan nahw albustanu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu az-zahiratu fi akhirih jamilun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu az-zahiratu fi akhirih ko ala akhirih to mubtada da khabar kenan a harshen larabci to da yazo dole duk mubtadan duniya yana da khabar to da ya dauko sai ya ja dogon mubtada ayan nan yayi ta tafiya duka yana wa kaza da kaza wa kaza da kaza wa kaza sai rasa ina zai kwana haka karatu inda ka san karatu haka za ka gani in ka dauko tarjaman nasa abun tausayi ya guda bai gama fahimtar huruful afi ashara ba shi ya ɗauka in ya ga wau wau wau wau ana kaza wa kaza wa kaza wa kaza misali da larjana kaza an kaza an kaza an kaza to wa wau wau wau a larabci hasbunallahu ai akwai wawu wawu kala kala akwai na adaf din wanda shi ya ɗauka shine anan ko ba shi bane akwai kuma wawul ibtida wau ta ibtida wato wawul istinati anawu ake kiranta ita ce nan shi kuma sai ya damfara ta a wawul atafi sai ya ɗauki aikin arnan makka ya maka wa sahabban manzon Allah shi ne babban kuskuren da ya ai bara da gane matsalan ba sai an gaya ma me in an sa wawin irin wawin sa me zai jawo aikin sahabban manzon Allah da suka yi da aka yi giya ɗaya kawai ya ƙare ya saluna kan sharin harami suna tambayarsa akan wata mai alfarma italin fi yin yaƙi a cikin sa sai ka ce kul ga ya musu ya rasulullah italun fi yin yaƙi a cikin wannan wata kabirun babban zunubi ne to an gama labari wasaddun an sabilillahi to wannan sabon magana ne shi kuma zai ce wasaddun an sabilillahi kuma tsarewa ne ga bin hanyar Allah an gane maganar amma sabon magana ne za a fara ba an bada an zawa ya sanar kan sharin arami suna tambayar ka wata akan wata mai alfarma italin fi yin yaki a cikin sa qul qitalu fi kabirun gaya musu yin yaki a cikin sa babban zunubi ne wa saddun an sabilillah amma wata sabuwar magana ce amma fa ku kuma ga naku aikin aikin arna ne ku sani tunda kuna aibata sahabban manzon Allah sallallahu cewa wai sun yi yaki a wata mai alfarma to mun ba ku amsan nasu lallai laifi ne in har sun yi kuma rana ce ta ƙarshen watan jumada akhir bai shiga rajab ba to muqaddara ma Allah yake muqaddara ma sun yi lallai babban zunubi ne amma fa kaga wawu nan ba wawu na adab ba da a amma fa ku sani wasaddun an sabilillahi tsare mutane ga barin bin hanyar Allah aikin arnan makka kenan da sun ji kishin kishin zaka musulunta zo kankaita karkaita karkaita gemu zai sallama gemu ne kankaita mutum ya zo kawai ku fashi hankulan ku gaba daya sai abin da yake za ku yi yadda kaga a zamanin yanzu shewunan tarbiyya da muridansu ko a cikin tasawufu mutum yake in bai san harakar ba in ya ga yadda muridin tarbiya suke sallama wa shehunai to irin haka irin yadda arnan maka suke ganin sai na abubakar kenan wai wawaye kawai ba san me suke ba sai abun da aka gaya musu suke ha annabi muhammadu ba za mu zama sai abun da ya gaya mana za mu yi ba to waye za mu jira to yanzu sabon aiki ne ake sabon magana ne sunanta wawul ibtida wawin fara sabon magana an gama wani chapter an shiga wani in ka gara ka ce wawul isti'naf wasaddun an sabilillahi tsare mutane wasaddun man'un nasu kenan tsare mutane an sabilillahi ga bin tabarkin Allah dinihi addinin Allah kenan allazi huwa amaluhum hum wanda shi ne aikin su annan makka amma gumi da yazo sai yace ul qitalun fi kabiru ka gaya musu yaƙi a wata mai alfarma babban zunubi ne wa saddun an sabila kuma tsarewa ne ga bin hanyar Allah wallahi tallahi haka yabata in kana da tarjaman dauko sai jujjona za a yi ta faɗin aikin arnan ba yanzu san da je gama sai rasa ina kuma ina wurin kwana dogon mubtada ba ba kabar sai rasa yanda zai takkame kame a ƙarshe saboda ba haka karatun yake ba shehunan mubaraka same su da wannan cakwakiyar ba ko kwama talar sai dai ka ce musu sun wuce gona da iri amma dai banda ba su san larabci ba a nan gari na ɗaga muku littafi na wannan wannan mai kwama talan na tafsiri sunan babi ne bai iya rubutawa sunan babi wai ta khafutu ba'dul mufassirin baraga ta shi gano me yake so ya ce ba sai ka shiga ainihin ainihin topic of discussion din sai ka gane oho mun yi magana ne da Malik Ahmad Allah ya ji kansa da rahama dan Maulana Sheikh Tarsu Bauchi malamin yace wallahi ban gane me yake so ya faɗa ba nayi nazari nayi nazari a wannan babin mene tun da na shiga cikin karatu a wurin malaman na fara ganin wannan littafin al-aqidatu sayyid muwafaqat sharia na gumi in ka shiga suka gane oho ashe yana so ya ce ta hafutu ba abin mufassirin ne shi kuma ta hafutu da ha babba ne ma ba ha saɓe ba belle a ce kuskuren injin ne ya ɗiga ɗigo inda ha saɓe ne za a ce kuskure ne na ɗab'i injin ne ya ɗiga ɗigo ba wurin ɗigo ba to ma ba ha saɓe ba ne ha babba ne haka beri bo an nan da ya halin gulkan wannan ba shine jagora ba ta khawafutu ba bil wai maɗe murya maɗe murya kasa kasa da murya na wasu malamin tafsiri to amin sai ka shiga karatun ka duba sai ka ga oh yana so ya ce dimuwa dimuwa da wasu malaman tafsiri suke yi suna ɗauko wani abu suna sa shi a wurin da ba shi ba ka san dimuwa yake sa haka kamar littafin so ghazali tahafutul falasifa ina da wani kuma tahafutu tahafutul falasifa wanda aka yi raddin wancan littafin tahafut da hababba dimuwa gigi cewa to ka duba ba Maulana Shehu Ibrahim shekaransa ashirin da ɗaya rubuta ruhul adabi aka rasa mahaluki da zai gyara wasali wasali ba baki ba kuma har gobe wata rana aka ce Maulana Shehu Sani Kafanga Allah ya ƙara masa ita ana gaban Shehu Ibrahim ya dubi Shehu Ibrahim ya murmushi yace shehu lamarin ku sai Allah yace mu a harkar arabiya ka tambayi labarin ta kashi har dottijan littattafai da ɗaɗɗu na shekaru ɗaruruwa in sun shiga hannunmu in mu ka bi sai mun samu abin da za mu faɗa a littattafai a harshen larabci amma mun duba littattafai ku har yau ba mu samu abin da za ba wani abin da wani ya isa ce yana da wani magana shukran Allah mu gode Allah sai dai sai dai abinda za a yi kawai kamar yadda wani na taba jin wani malami a Maiduguri yana cewa yadda aka dauki lamarin mu mu alhamdulillah wato mu mu ne masu arziki wasu kuma su ne mawadata in zai yi kai ne mai arziki kudin naka ne amma wane ne mawadaci ha don ba haka ba an yarda mu kam karatu yana wurin mu komin kiyayyen ka ka sani ka sani karatu yana gidan mu in baka in baka yarda ba kuma zo zauna wai rubuta kawaidi ka ce min dan dariƙa ko zaka mutu ce Usman ne wai rubuta halari Sheikh Abdurrahman Al-Akhdari dan dariƙa ne ko zaka mutu wallahi dan dariƙa ne yana da littafi da ya rubuta akan dariƙa muna da shi ai na saba ga muku za mu fassara shi mai alari dan dariƙa ne mai ishmawi ya gaya ma ma shi dan dariƙa ruba'iya ne tun farkon littafin ba mai iziya ya gaya ma shi dan dariƙan shazaliya ne shi kuma mai risala da gajiyan fari a babin tauhidi yace ma yayi niyya zai rubuta littafin nan alamar habil imami malik wa dariqatihi sai dai ka wurgar shi kuma mai askari dan dariƙa ne har ka je shehu halili mai muktarar dukkan sufaye ne billahi da shi to ashe a wurin mu ake kwasan karatun sannan kuma a koma je da ce mana mu yan bidiya da ban fahimci addini a ka ɗabi ilimi a wurin mu kace ba a mu ne da arziki kai ne da wadata tilka idan qismatu dize arabiya bai adalci duk duniya ta sani su bai in ka je bangaren hadisi su ne bangaren qur'ani ba sai ka tambaya ba ka sani ka sani saboda haka lamarin haka ya nuna alhamdulillahi sai mutum ya zama babba a wata tafiya wadda take yaƙi da ahlullahi sai ka ga ƴan ƙananan almajirai masu ƙananan murya irinmu suna masa zindir suna masa zikidir kuma da gaske ne a sifika nake faɗi su ƙalubalance mu in su isa ai ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba muna faɗi da Allah mutumin da zai zo kamar da kullum maulan mu shakkar su man bauchi yake faɗi ya zo zai fassara alqur'ani bai da ilimin tafsiri ya zo yana cewa man ya'ashu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wai wa man ya'ashu wai wanda ya rayu wanda ya rayu wallahi tallahi haka ya fassara ka san larabci da ka san me nake ka ji ka tobaran nan a ka'idan sarraf akwai asha yashu akwai asha ya'ishu to asha yashu asha ya'ishu shi sai ɗauko wancan ya buga a nan an gane magana ba fa wato hasbunallahu wa ni'mal wakeel ومن وتعاش يعيش ya rayu yana rayuwa shine wancan bangaren da eh, shi ya dauko kenan kuma ba shine a ayar nan ba akwai kuma asha ya ashu yayi dindimi yana dindimi an gane rufe ido kana ganin gaskiya ka rufe idonka ka ika ka ki kallon ta an gane magana to shine ayan take magana wanda ya rufe idonsa ya ya rinsa idonsa ya ki- ya ibin zikirin Allah wa man ya'shu an zikrir rahmani to nuqayyid lahu shaytan za mu daure shi tare da shaytan ko wala ukarin ya zama shine abokin tafiyansa duk inda yake gashi ga shaytan kawai shine bodyguard ko kuma na hannun damansa to shi da ya zo sai ɗauko na ashe ya ishi wai wanda ya rayu kuma wallahi ko kaɗan ba haka bane kafin yake haka in ka zo akwai wurin da wata kwaɓa nan ma fili wato ah, can ah, ah, akwai inda ya tafka dai a- a- wanda ya fi wa'innan ma haka malamai sun ciccire shegunan mu sun ciccire wa'innan abubuwan eh, kwa- kwaɓa da ya shi yasa shehu sanin da shehu sani ka fangar dai da nake ba da labarinsa shi ya taba cewa hai ya ga an taru a Kano ne wani taro aka yi wani malamai wai shi ma sai ya zo ka bar haka abun ya lalace wanda ya kira su irin su Sheikh Dahir ba irin su Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Saleh ka ce irin su Maulana Abdul Futuwa da Barakat wai ga su a wuri wai ai a kawo wani kazani wai shi ma ana taron malamai ne wadda su sarar ilmu nafsuhum ilimin ya zama su wannan kuma malam buɗe littafi ne haka karatun ya dawo ainihin abin da ake nema a karatun scope ɗin ne hadafin hadafin yaya za mu samu a yi da mu sai mutu ya yi ƙarya na ɗan kansa da ƙyalle yana muzurai bai samu arabiya ba bai literature na arabic ba bai samu dukkan fannoni ba in ya kan karanta arba'un hadis dinsa ya umdatul ahkam dinsa eh, eh, sai ya tsalle tsalle ya je riyadu salihina shi ma sai a sama mar wani dan eh, gu haka da sunan masallaci sai ya zauna wa shi ma ya zama ustaz saboda eh, saboda neman abinci amma wallahi ba karatu ake ba ai ga tso misali zan yi muku da malamin tsohona karatun aka tukufa aka yi sanda aka kure gaba daya aka dawo aka zauna ana koya wasu shi na san muna tare da shi anan ina cikin waɗanda na ce masa ya daina zuwa inda yake zuwa saboda ka ga me za me zai je karanta yace shi fa gari ya waye bai je ya ta yayi taku ya je wurin da za a yi karatu yayi karatu ba gunda masa gidansa ya kwana bai ci ba muna zaune da shi anan mahaifina ya ishe ka akwai ran da aka yi wani tarzoma aka kafa do- wai bara a fita ba ina tunawa ranar da aka haifi wani kanin nasiru dan babba na bakwasha ana yayyafi ana ruwa ya ce shi fa bare ya kuri bai je karatu ba wallahi haka ya fita A- a ranar wani abu ya faru dai an yi wani tarzoma a garin nan wallahi san da ya fita kuma yana dawowa sojoji ko 'yan sanda ne mobile suka suka ranar da shi da irin alhaji bakar gwani da sauran malamai dai aka zo kawai aka haɗa su duka aka rike shi yace shi dai sai ya je ya yi karatu ko ba karatun za a yi a karatun an gama malam in an je za a zauna ne kawai inda ake yin karatu kawai don a samu lada to amma sai mutum ya je dan a dan dandana masa wa- dan arabiya kadan ya iya kalmasa harshe shikenan sai ya zo shi ma a tura da fusta shi tafsiri in ba haka ba mahaifin nawa ke gani a wurin da suke karatu wani ya zo da qawaidi da tafsiri qawaidi ba yanzu zai fara karatu amma kuma ga tafsiri saboda yana gaggawa ya je shi ma a fusta shi saboda ya samu mu nan tafsirin mu kana da tafsirin neman kuɗi ne waye zai ba mu fiti babu muna yin sa ta'abbudan ta'abbudan ta kawai da tafsiri ka san dai balbalin bala'i kan karshe ko Shi Usmanu fa yana wucewa fa ji wani yana ta fassara Qur'ani ya kira shi yace ko a ɗakin ka kai kadai ka rufe ban yadda ka sake fassara Qur'ani ba saboda tsabar bala'i ba gashi nan mahaifin nawa ina faɗi kuma muna tafiya da ni da shi za mu je wani tafsiri cikin gari muka je wata fassara ya ce min kaji kaji Allah ne tafsirai eh Allah ne tafsirai haka wasu karatu bai ishe su ba ko ba su yi shi a wurin wanda suka iya ba amma saboda haraka ta yau ta samu sai mutum ya je yana wahala yana wahal da wanda suke zaune suna jinsa shi kansa ya san bai karatu ba su ma sun sani amma zai zai ta wahal da su yana haka dai a tura ko hefti fasire ko hefta ka ba murginira a wuce gaba bala'i ne alal aqalli alal aqalli kafin ka zama ko da haki din ka san haki ne yawanci yanzu ah habba mai fas mai tafsiri a sai irin su shaudari wallahi sai dai shi irin su da makari prof irin su maulana shaikh ibrahim salih su ne masu tafsiri amma duk mutumin da ka ganshi littafi da littafi to ba mai ba mu fasir sunansa kowai sunansa haki haki mai hakaito tafsirin wasu amma maulana shaikh ibrahim tafsirin wa yake yake fassara mutane nasa ne ya haɗa ilmai guda goma sha uku da ake so a haɗa su kafin a tinkari ƙur'ani a ce za a fassara shi ya haɗa su shi yasa yake ja ya kawo maganganu in Allah ne ya fassara ya jawo aya in hadisi ne ya jawo in maganganu shafai ne ya kawo in tabi'ai ne ya kawo in malik in koma menene dai haka abu yana cikin zuciya amma duk wanda kaga littafi a gabansa to ba mufassir sunansa ba haki ne in kuma mufassir ne to ya ajiye eh to sai wannan ka kai ke Maulana Sheikh Ibrahim Sale zaka ga littafi a gabansa amma shi ya rubuta shi shi ya rubuta shi ka taba ganin professor Makar yana da littafi wai wasu sun rubuta takarda suna roƙonsa wai ya kamata ya rike littafi kace to ya ji zai duba shawarar wai suna so su dawo da shi baya ya bar mu fassir ya dawo haki ba haka kai kowa mutane tafsirin wasu wannan tafsirin da zaka dika jan faɗi kana duba kana fassara shi abu kaɗan ake nema ka nuna a arabiya ɗaya shi ɗin ma ba shi ɗin ma tukunna ka nuna a arabiya in an ja zaka fasa sannan ka san nahau in ka gani zaka karanta nahau amfaninsa in ka ga baƙi na larabci zaka iya karanta bara ka ɗauko wasali wadda ba shi ba ka damɓara shi a inda ba yake ba shi na amfanin nahau luga kuma da an ja in dai arabiya ne ana ja sai ka fasa ka san tasrifi wurin juya jujjuya magana don za a iya faɗin abu ka rasa menene ɗaya ake nufi amma kana tasrifi za ka gane an gane magana wannan ba za ka gane ba ya ka shiga ilimin misali a ce kala ina yawan buga misali da shi kala ba ya ce ba to he he nace naki ba shi bane naki kala ya ce kala yayi bacci to in kai baka yi tasrifi ba za a yi dambe da kai mutum ka ce kala ka ce ba ya ce ba ni za ka mu za ka nuna arabiya to iya karatun ka kenan kala ya ce kala ya yi bacci dukkan baƙaƙin ɗaya wasu da ɗaya kala ya ƙulu ƙaunan shi ne na ya ce yana cewa ya ce wancan kuma ainihin farkon ɗaya ne amma in an sake in an zo tafsiri da bai da wannan muzari da amari sai ka ji ba irin wancan ba ne kala ya ƙilu ƙailulatan saboda haka irin su ne ake so kaɗan sani su kuma arabiya kaɗan nuna nahau kaɗan nuna tafsiri haka sannan tafsirin kuma kaɗan biya ko da irin jalalainin nan a gaban malami ka sauke to sai ka zo ka rika ka zama hakim amma wancan irin na su shehu sai ka san fanni goma sha uku tukunna kafin ka fara yi ko dole sai ka haddace qur'ani ya saluna kari sharil harami kitalin fi kul kitalu fi kadirun saddun an sabilillahi ka gaya musu yaki a wata mai alfarma babban zunubi ne saddun kuma wannan aiki na kafirai da suke yi shine saddun an sabi man'un nasi tsare mutane an sabilillahi ga barin bin hanyar Allah dinillahi addinin Allah allazi huwa amaluhum hum wanda shine aikin su wa kufrun bihi da kuma kafircewa da suke yi ga Allah su ki bin addininsa wa kufrun billahi tabaraka ta'ala kenan wa wa menene wa saddun anil masjidil harami da kuma tsare mutane ga barin shiga masallacin Allah mai alfarma wa ikhraju alihi minhu da kuma kore mutanen masallacin daga cikin masallaci abinda suka yi wa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun shine annabi Muhammad da mu'minai suka kore su suka fitta su a cikin masallacin harafin Makka allazina ma'ahu wa wato mu'minai da suke tare da shi hum ahlul masjidi wanda su ne fa masu wannan masallaci wa akhrajuhum min makkata suka fitta su daga garin Makka haza wannan gari na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aikin nasu akbaru ai a azam ya fi girma a wurin wizran laifi inda lahi a wurin Allah akan laifin da suke ganin wai sahabbai sun yi kaga shi kenan haika kwana lafiya in ka iso nan shi kuma wancan da ya koro da ya iso nan sai ya rasa inda zai kwana kuma saboda ya riga ya ce duka sahabbai ne suka yi sai ji kuma an ce akbaru inda lahi sai ya rasa abun ba zai yi ai in baka gane ainihin farko ba in ka je ƙarshe sai ka rude an koro dogon mutta da babu kabar Allah ka kiyashe mu mu dai shaunan mu alhamdulillah sun iya shaunan mu sun iya abun alfarin mu ne Ulana Sheikh Tarus man Bauchi mutanen Misra ba suke kiransa makanikin Qur'ani wanda ba shi ba ƴaƴansa ma sun musu shaidan gonaye ne na Qur'ani malamin mu Mal Amar har ya rasu baya rabuwa da jar hularsa wanda suka saka masa yana karatun Qur'ani suka zo Sheikhul Azhar da kansa shugaban Jami'ul Azhar yazo ya sa masa hulan sai baya bari sai canja hulan ma in ya ganshi da amma sai sai mu da ma dan gudu sai koma yaje dauko isa wannan shi yasa kullun za ganta kansa saboda gwanin ta wurin karanta alƙur'ani kuma shine wanda Maulana shi yake kiransa gwani a cikin yayansa saboda daga zamfara a mota zuwa bauchi ya karanta Qur'ani gaba daya daga ranar shi yake kiransa gudu to wa'annan su ne jagorori wannan ya fi girman zunubi a inda Allah auren Allah tabaraka ta'ala min al-qital fil harami akan yaƙi da ake yaƙi ke ganin an yi a wannan al'amari wal fitnatu wannan kafirci da kuke a shirku minku wannan shirka da kuke yi din nan akbaru min alqatl ai ya fi girman zunubi akan kisa da kuke gani an kashe ibn hadarani din nan ai shirka da kuke yi ya fi kisa muni ta Allah da wani akwai wani abin da za a hada shi da shi ne wal fitnatu akbar min alqatl fitnatu anan ai fitina anan ba fitina da ka sani bane shirka ake nufi akbaru min al-qatl ya ji girman zunubi akan kisa lakum da aka yi gare ku wannan ana kuna ganin kashe muku ibn al-hadrami wala yazaluna ay al-kuffar wa innan kafirai bara su kushe ba yuqatilunakum suna yaqan ku ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai hatta yaruddukum har sai sun samu sun juyar da ku an dinikum daga addinin ku ila al-kufri kun fada kafirci har ne bare tabbarin yaƙan ka ba sai ya ga ya fidda kai daga musulunci akwai strategy iri-iri da suke da shi na yakan musulmai su fidda su daga musulunci ko ba fidda kai a musulunci ba aka fidda ruhin musulunci a zuciyanka kan ina musulunci to duk abin da za su yi za su yi wa'insu abubuwa ne malam ɗayan ka dube su by merely looking za ka gane yaƙi suke da musulunci kwallo ba taɓa jin nace kwallo haramun ba ne amma arnan nan da yake sun fahimci matasan musulmi hankalinsu ya raja a kan ƙwallo musamman wanda yake ake na duniya ɗin nan to in tayi sai a sa su san lokutan sallar musulmai sai su sa shi gab lokacin da sallah bai yi ba tukun za a fara shi in an fara kuma shi kenan yawanci haka suke kuma yawanci ma sai sun nemi sallar da tafi tsada irin la'asar wanda annabi ya in ka rasa ta a jami'i kaman ka koma gida ne ka samu gobara ya kona gidanka kurmus da iyalanka da dukiyanka duka ya kone annabi ce shine kwatan kwatan kwacin asaran da kai na rashin samun sallar da asar a jami'i kwada kaman an ka samu gobara ta kona gidanka da dukiyanka da ƴaƴanka duk sun mutu to da irin yakin da suke mana kenan ko kuma fidda kallace kallace a wani wane ne wani wane ne wanda zai zai ɗauki hankalin ƴaƴan musulmai ba za su so su je su yi karatu ba sai su wuni suna kallo na abubuwa wadda sai kaga yaron musulmi in ya fara ma waƙe-waƙe na irin abubuwan kiryan kiryan ba bata amma alƙur'ani fa kalla wala sun cika da yaƙi sun cika da yaƙi saboda haka mu kula ƴan uwa mu kula iyalanmu mu sa ido sosai ka san menene suke kallo a gidanka kar ka hankale baki kai kan kaso abun abun kallo a zo a rika bude abun duk da aka ga dama ana kallo kanka an kara billahi la yaron ka ya gama lalacewa a cikin gidanka bai fita ko ina ba sai lalace ya iya komai na iya shege da fitsara amma bai iya addini ba to an yi asara ke wala zaluna yuqatilunakum ayyuhal mu'minuna ta'rudukum an dinikum ila al-kuffari in istata'u in dai da za su iya kam to haka za su kai sai sun fidda ku daga musulunci hada la yazulu abadan wannan ba zai gushe ba har abada za su kaya dan ku in sun yi ta nan suka ga ba su yi ba su yi nasara ba su sake fito muku ta nan in sun ga ba su yi nasara ba su fito muku ta nan al-kuffaru la yazaluna yuqatilunakum yuqatiluna al-mu'minina kafirai ba za su gushe ba suna yakan musulmai mu'minai liyarudduhum ila al-kufri wai don su dawo da su zuwa kafirci ila idza qadaru idan suna da idan sun samu dama kenan ala zalika akan haka wa man yartajid minkum duk wanda ya ridda ya minkum addinihi ya bar addinin sa fa yamut wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhu batalat a'maluhu kenan wannan ayyukan su duk sun baci sun rushe duk aikin kirki da kai ya rushe in kai ridda as-salihatu ayyuka nagartattu kenan duk sun baci fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wala ti da biha babu lissafi da su ba ra'ayi lissafi da su ba sun baci kawai duk kansu kuwa in kai yadda haka Allah ya ko da lainas wai mene lainas rakta ya haba tsanna amaluka wala takuna min al min al bayt kafirin da ka hada Allah da wani take kawai ka shikenan magana kare aikin da ka taba ya mushi kaga mu kula kar ka je wurin wani ya ya raba ka da imani kawai ka je ya duba maka kabu kaza da kaza din nan ya yake annabi yace da ka yarda ya duba maka kuma ka yarda to ka waro la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamar yadda mutum zai alwala yayi fitsari alwalan tana nan to annabi yace haka la ilaha illallah ka tawaro ne kaga ashe ana ana ridda ba a sani ba da ka je wurin boka ko mai dube ya duba maka yace ma kaza kaza ne ka yarda to ka waro la ilaha illallah muhammadur rasulullah inji manzon Allah wala tidada bi bara al lissafi da wannan ayyukan da kai ba wala sawaba alaiha babu lada akan su wa taqyidu bil mauti qayyadewa da aka yi da mutuwa din nan alaihi akan wannan da ake magana yufidu annahu law raja'a ila al-islam yana fa'idantar da cewa wannan da yayi riddan da ya dawo ya sake shiga musulunci to lam yaqtul amalu aikin bai bace ba an gane karatu ha Allah ya kayyade yace wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa kafir wanda ya ridda ya bar addininsa amma da sharadi ya mutu yana kafircin bai dawo aka tuna masa cewa fa ka ridda ya dawo ya gyara ba har ya mutu to fa ulaika ashabun nar amma da zai da ya dawo sai aka ta wani fa ka ridda a'udhu billahi ni dai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to aikin ka bai wuce ba wannan shine ra'ayin imam shafi'i eh amma fa wasu malamai suka ce ya ɓaci eh wasu malamai suka ce ya ɓaci yana kana kana shiga wannan layi ya ɓaci a wurin su kenan fa in ka taɓa yin aikin hajji ma sai ka sake ana bin ka bashin ta a wurin su matar ka ma idan kai wannan in ka ce ka dawo to sai an sake sabon ɗaurin aure yi bara shi ne ma'anan amma shafi yace ina abin bai kai haka falfabu alaihi za a bashi lada in ji shafi'i wala yu'iduhu bare dawo da wancan aikin da yayi kafin riddan da yayi ya sake dawo musuluncin ba kal hajji kamar aikin hajji masalan a misali wa alaihi shafi'i ka gani imam shafi'i yana kan wannan ra'ayi ne falamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka fariyal muslimuna musulmai sai suka yi farin ciki suka yi murna alimu suka san annahum bari'u min ad-dambi cewa sun kubuta daga zunubi Allah ya wanke su bi amalihim haza a wannan aiki nasu da suka yi walakin laysa lahum raja'un fi thawabi amma sai dai ba sa tsammanin za su samu ladaka amma dai sun kukuta daga zunubi wa wa awqaful ganimata sai suka yi dakatar da ganima ba su raba ba saboda ba a ji matsayinta ba daga wurin Allah amma daga ƙarshe Allah zai bayani kuma har har a yi biyan ganima da suka dawo da ita walaika sabun nari wa'annan sune yan wuta wanda za su shiga wuta a cikin Allah kiyaye mu hum fiha khalidun kuma za su dawwama a cikin wuta almurtadduna wa'annan wanda suka yi riddan kenan to sai fa nazala sai ayan gaba insha Allah sai kuma gobe da mu tsaya nan mun gama tafsirin ta kuma na ga lokaci yayi Allah ubangiji ya bamu ladan wannan da faɗa daidai wanda kuma muka kuskure Allah ya yafe mana barkar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mata da suke dauke da juna biyu ya Allah muna roƙon ka sauke su lafiya ya Allah muna roƙon ka wannan ƙasa ta muka kawo zaman lafiya a ƙasar duk inda suke fama da rashin tsaro Allah ka kawar musu da wannan rashin tsaro din Allah ka kawo aminci a wannan ƙasa Najeriya ka dawamar da arziki na'am to to to wai akwai yan uwa masu neman addu'a wannan ma takardar ma yana da neman addu'a ne jiya suka turo ta lokaci ya kure ba ma kuma ko ba ne neman addu'a ne ya Allah ka sani ba mun kai bane Allah muna tawassul da manzon Allah mun kare kana yin shi ko kai mana shi duk wani kai bukata a wurin Allah muna gamu gaba da shi da shugaba Ali sallallahu alaihi wasallam Allah ya mu bukata muna kuma da mutane na da yankin mu da suka zo suka ga wannan saboda da su sauran abokanai na yan can mu wanda suka tsaya da suka zo mana hakuri na musu fata alheri da kuma fata alheri da lafiya dukkan bukatun mu na alheri ya Allah ya da mu da iyalan mu fada da barkar da kuma wasu mai kuma wannan sallan ya rabbi ya rabbi amin kan da ban ya yi da ana fata da Allah da mu kuma na walwal ake kuma da wasu da amrin na hatta ya haka malamu da يا رب يا حق يا من لا نظلم ولا نظلم لغير خلق جنبهم ولا نعلم منسب ولا نظلم المصطفى المصطفى المصطفى سيدنا محمد لا ينزل بعمل سنة محمد اللهم صل على محمد وعلى القدم وربنا وعلى آله وصحبه وسلم وعلى ربك الحمد والصلاة والحمد لله